shugabanni suke kamar da su farmaƙanci talakawansu, talakawa kamar da su farmaƙanci shugabanni. Don haka sai mu yi dubi mu ga shin me aka ce, ko me Allah ya ce, ko me abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da kuma magabata na ƙwarai. Allah ya taimake mu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله الائمه والعامه كلهم عباد الله خلقهم ورفع بعضهم على بعض وفضل بعضهم على بعض بمشيئته وجعل بعضهم عمالا وملوكا وسلطانا والأمراء وبعضهم دون ذلك ليبلوهم أيهم يأتي بما عليه تمام تماما ليبلوهم أيهم يأتي بما عليه على التمام عباد الله وحقوق الراعي على الرعية أن يكون قوام كل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم وعلى الرعية حينئذ السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية الله والدعاء والاتصال والاتصال النصيحة إليهم إذا رأوا قد إذا رأوهم قد بدلوا وغيروا وغلظوا وظلموا وأفسدوا لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتي عام على الناس لا ياتي على الناس عام الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة الجاهلية عباد الله فإن أمراءنا اليوم صاروا مفسدون ولا يصلحون فما علينا إلا ما اختار لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وما اختار لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا الدعاء والنصح والصبر قال إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وفضيل بن عياض رحمه الله لو أن لنا دعاة مستجابة ما جعلتها ما جعلناها إلا في السلطان قيل لفضيل بن عياض يا أبا علي فسر لنا هذا قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني وإذا جعلتها في السلطان صلها فصلها بصلاح العباد والبلاد وسئل مالك رضي الله عنه وسئل مالك رحمه الله إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون فقال مالك يرحمك الله فأين تكلم بالحق وقد ورد هذا في الجرح والتعديل وفي الحديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أفضل الجهاد كلمة حق على الإمام جائر قال أبو عثمان إسماعيل الواعظ فالنصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاة والرشاد بالقول والعمل والصواب فإنهم إذا صلحوا صلح العباد والبلاد فإن أفسدوا فسد البلاد والعباد وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين ولكن أدعو لهم بالتوبة ويترك الشر ويرتفع البلاء كما ورد في شعب الإيمان عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد bayan Allah kudubar mu ta biyu za ta yi waiwaye cikin harshen Hausa akan kudubar mu ta farko sannan kuma sai ta yi ƙari akan haka kamar yadda muka faɗa kudubar za ta yi bayani in Allah ya so ya yarda akan hakki na talakawa akan shugabanni da kuma hakkin shugabanni akan talakawa la'akari da yadda shugabannin suke riƙe wuta a wannan yanayi wa talakawa da su ma yadda talakawan suke kai farmaki sun ga abin kamar yana nema ya wuce gona da iri zuwa ga shugabanninsu amma dai bara a tare a hallaka baki ɗaya kwacokan ba ya kamata mu ji menene abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko menene abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da kuma magabata na ƙwarai wani irin bayani suka yi akan irin wannan matsala in ta zo gare mu bayan yabo da godiya da jinjina zuwa ga Allah da tsira da aminci zuwa ga fiyayyen halitta ƙudubar take cewa bayan Allah ku sani da shugabanni da talakawa fa dukkaninsu halitta ce ta Allah shi kuma Allah shi ya daga falalar wayan ya daga darajar wayansu akan wasu ya falalar ya daga falalar wayansu ha'ilau akan wasu hakan fa yayi ne cikin ganin damarsa sannan kuma ya sanya wayansu su zamto gwamnoni wayansu su zamto alƙalai wayansu su zamto shugabanni na ƙasa har zuwa kan mai anguwa da kansilan garinku amma sai ya sanya wasu talakawa ba su da mulki ko na gidajensu amma ku sani bayan Allah Allah ya zaɓi wayansu ne ya ɗora su akan wayansu sannan kuma ya zaɓi waɗansu aka zaunar da su ba tare da matsayin komai ba sai dan kawai ya jarrabu kowane ɓangare ya ga wane ne daga cikinsu da ya zo da abin da aka ɗora masa haƙiƙanin zuwa da abin da aka ɗora masa bayan Allah haƙiƙa ku sani daga cikin haƙƙin shugabanni akan talakawa wadda daga cikin hakkin talakawa akan shugabanni abinda ake so shugabanni su sauke wa talakawansu ko shugaba ya sauke wa talakansa shine ana so shugaba a koda yaushe ya zamto mai karfafa dukkan mutumin da ya karkace sannan kuma ya magance dukkan wani ja'iri wanda yake nema ya addabi ƙasarsa ko garinsa da ƙarfinsa sannan kuma ya zamto mai inganta lahiyar wayanda suke ƙarƙashinsa ko kuma wanda suke nema su fanɗare ya tabbatar da lafiyarsu ta samu yadda ya kamata sannan kuma sun samu tsaro sun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya sannan kuma ya zamto ana buƙatar shugaba ya zamto mai ƙarfafa dukkan wani mai rauni ba wai mai kwace abin da yake hannun mai raunin ba don ya ƙara arziki wa kansa ana son shugaba ya zamto mai kwatowa wadda aka zalunta hakkinsa har sai ya tabbatar ya ga wadda ya zalunce shi nan ya kwato wa wadda aka zalunta hakkinsa a matsayinsa na shugaba kada shugaba dan yana tare da wani babba shi kuma babban ya zalunci wani talaka kuma ya rufa wancan babban baya ba tare da ya kwata wa wancan talakan hakkinsa ba wannan su ne hakkokin da kaɗan daga cikin hakkokin da ake so shugabanni su kasance yayin da shugabanni suka yi wannan aiki to abin da yake kan talakawa su ne su ji abin da shugabannin suka gaya musu na gaskiya sannan su yi biyayya matuƙar su shugabannin ba su umarci talakawan da saɓa wa Allah ba bayan wannan ana buƙatar talaka ya riƙa yin addu'a kyakkyawar addu'a zuwa ga shugabanninsa sannan kuma da sadar da nasiha zuwa gare su yayin idza ra'awhum qad battalu yayin da su su talakawan suka ga shugabannin sun canja daga yadda suke wa ghayyaru suka caccanja wa'ansu abubuwa wa ghallazu suka kama gallazawa al'umma wa zalamu suka kama zalunci wa afsadu suka kama yin fasadi a doron ƙasa to ya dace a wannan lokacin talakawa kuma abin da yake kansu shine su rika yin nasiha in sun samu sukunin shiga zuwa ga shugabannin ko kuma in ba su samu damar shiga zuwa gare su ba to su rika yin su yi haƙuri sannan kuma su rika yin addu'a zuwa gare su saboda hadisin da Anas dan Malikin ya rawaito yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ku sani bayin Allah la ya'ti 'ala an-nasi amun baya da za a yi shekara ta juyo ta zo ga al'umma illa wallazi ba'dahu sharrun min face wadda ta zo a bayan wadda kuke ciki sai ta fi sharri akan wadda kuka fitar daga cikinta. Manzo Allah ya ce, babu yadda za a yi tenin wannan ta zo ta kauce face tenuwa da za ta biyo bayanta sai ta fi ta sharri. Don haka hatta talqaw rabbakum wannan ba za ku fice daga cikin wannan galarin ba har sai kun gamu da ubangijinku a cikin wannan hali na galari. Masu sharhin wannan hadisin suke cewa, ba ana nufin da ku dawwama cikin bala'i da kunci da tashin hankali ba ne, a'a, abin da ake nufi mafi akasarin mulkin, mafi akasarin masu mulkin da su koma in ka raba su gida ɗari, to gida tamanin ko gida casa'in ɗinsu dukkaninsu miyagu ne, ‘yan handama ne, azzalumai ne, masu cin dukiyar mutane ne, masu gallaza wa talakawa ne. To da haka kuwa idan har yau aka ce wannan su ne mafi yawa, wannan su ne mafi karanci, to da a yi kuɗin gora ne, Bature ya ce majority carry the vote. Don haka sai a yi kuɗin goro sai a ce dukkan mulkin da ko kuma babu yadda za a yi wannan shekara ko wannan tenuwar ta zo muku da tsanani, face tenuwar da za ta biyo bayanta, wallahi sai ta fi ta tsanani ba ra ku goshi akan haka ba har sai kun gamu da ubangijinku ya rasulullah ya ma'aikin Allah mana jata a matsayin mu na talakawa kamar dai wannan hadisi da mutanen Najeriya yake kamar wannan hadisi da mutanen Najeriya yake to menene mafita manzan Allah mu tsine musu albarka ko kuma mu ɗauki barandami mu yi kansu mu ture su mu zauna ba shugabanni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace isbiru hatta talqauni alal haut shawarin da nake baku ku yi haƙuri ku jure ku kama addu'a har sai mun gama a bakin ruwan alkausara a wannan lokacin ne kowa dai gane matsayinsa shawarin da aka bamu mu yi haƙuri mu jure mu yi addu'a da mu game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin ruwan alkausara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan yace innakum satal innakum satalqawna ba'di asara a kwana a tashi lallai za ku gamu da waɗansu shugabanni ‘yan handamazation, shugabanni azzalumai masu kwace dukiyoyinku, masu musguna muku, masu cin mutuncinku, masu gallaza muku azzalumai na wuce gona da iri. Amma shawaran da nake baku idan wannan lokacin ya zo gare ku, fasbiru hatta talqauni alal haut, to ku yi haƙuri har sai mun gama a bakin ruwan alkausara. وقال في حديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه ilo manzan Allah yace cikin hadisin da Abdullahi dan Abbas ya rawaito yace man kariha min man kariha min amirihi shay'an duk wanda shugabansa ya bujuro masa da wani abu yaji kai abin nan bai isa ba wallahi bare yi ba sai dai a mutu yaji kai wannan abin wallahi bare yi ba yace in ka kyamaci wani abin da shugabanka ya bujuro maka da shi abin da yake kanka inji manzan Allah a wannan lokacin ya ce karka ce kala fasbiyar kawai ka yi haƙuri abin da shugaban ya zo maka da shi man kharaja min sultanihi shay'an domin dukkan wanda ya fito na fito zuwa ga shugabansa da wani abu ki da shifrin ko dai da ɗani ɗaya ne ya ce bari dai mu jarraba mu ga mu da su suwaye suke da su iya ture wa'yansu ya ce mata mitatal jahiliya lallai wanda ya fito na fito da shugabansa ko ya yi zanga-zanga to dai yi mutuwar jahilai dai yi mutuwar jahilai bayan Allah fa inna umara'ana al-yawm yau kuma ga shugabanninmu sun kasance mufsidun wala yuslihun wallahi shugabanninmu a yau sun kasance fasadi kawai suke zabga mana a doron ƙasa ba buƙatar su mu zamto mutanen kirki ba buƙatar su inganta lafiyar mu ko tarbiyyar ƴaƴayen mu ko tarbiyyar kanmu ko kuma lafiyar mu ta zama ingantacciya ba damuwar su kawai kansu to me yake kanmu bayan Allah fama alaina illa maqta illa maqtara lana habibana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahi ba abin da yake kanmu ba abin da ya rage mana face mun riki abin da manzon Allah ya gaya mana kuma ya ba mu shawari akai menene manzon Allah ya ba mu shawari akai shine yace idan irin wannan lokaci ya same ku fasbiru abinda ake bukata da ku shine hakuri waddu'a lahum sannan ku rika yin addu'o'i wa shugabannin naku kada ku gushe kar ku gushe akan yi wa shugabannin ku addu'o'i ku ci gabar musu addu'o'i duk irin zaluntar ku da suke yi kar ku gaza yi musu addu'o'i an tambayi Fudail bin Iyad da kuma Imam Ahmad bin Hanbali aka ce musu me bukatar ku a duniya suka ce law kana lana da'watun mustajaba wallahi da a ce muna da addu'a kwalli ɗaya da a ce roƙi yankan wuka ne da a baka abin da ka roƙa ya kai imamu ahmad bin hanbal ya kai fudal bin iyab in an ce bi addu'a kwalli ɗaya a duniyan nan da a biya maka bukatar ka me da ka roƙa sai ce la da'autu biha wallahi da addu'an nan dan ɗauke ta ne in tura ta zuwa ga sultan zuwa ga shugabanni zuwa ga shugaban ƙasa sai ne addu'ar shugaban ƙasanmu ya zamto shiryayye ingantacce mutumin kirki aka ce don me dai hana ka yi addu'ar wa ƙashin kanka da kanka ya ce idan har na yi wa kaina ina ni ne kaɗai dan zama mutumin kirki amma idan na yi wa shugabanni suka zamto mutanen kirki ko na yi wa shugaba ya zamto mutumin kirki fasalaha dai ya zamto mutumin kirki fasalaha bi salahi ibadun wa biladun kun ga kenan sanadiyar ingantuwa da shiriwar shugaba to lallai al'umma da su zamto shiryayyu da su zamto sun zauna lafiya da su da su zamto babu wani taraddadi a tattare da su bayan haka ƙasa ma da ta zauna lafiya ko gari da ya zauna lafiya amma yayin da shugaba ya birkice ya hargitse ya tambaɗe to wallahi ba wadda zai zamto mutumin kirki kai ba wadda zai iya zamowa mutumin kirki ba wadda kuma ba yadda za a yi garin ku ko kasar ku ko kuma local government ɗinku ya zauna cikin kwanciyar hankali saboda shugabannin sun zama mutum mutanen banza don haka abin da yake kanmu shine mu rika musu addu'a mu riki shawarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ko kuma ya karanta mana bayan Allah haƙiƙa haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa an tambayi Imam Malik afwan an tambayi Imam Malik aka ce kai Imam Malik mun ganka kana shiga zuwa gurin wannan shugaban kuma gashi mun san azzalimi ne mugu ne yana cinye dukiyar mutane fa bodar bakin Imam Malik sai ya ce Allah ya maka rahama ya kai mai kalubalanta ta akan shigan da nake zuwa ga shugaba yace idan har ban shiga na same shi na gaya masa abin da ya dace ba to ta yada a samu gaskiya ta wanzu a cikin al'umma don haka a samu malamai mutanen kirki wanda za su iya shiga zuwa ga shugabanni su gaya musu gaskiya akan halin da talakawa suke ciki an samu hadisi daga abi imama suddi bin ajran al-bahili Allah ya kara masa yarda yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wallahi jihadin da yafi kowane jihadi girma a gurin Allah madaukakin sarki shine ka faɗi magana ta gaskiya a gurin azzalumin shugaba kowa ya san azzalimi ne ka san azzalimi ne ka buɗi baki ka ce ranka ya daɗe cikin tausasawa da mutuntawa ka ce gaskiya talakawa suna cikin wani yanayi da wani hali a duba domin Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza in fa har baka yi haka ba to gaskiya kaza da kaza a gaya masa kuma cikin tausasawa ba cikin gallazawa da nuna kai a matsayinka na malami wuyanka ya kai ba wallahi in kai haka to da kai din da su din da kowa da kowa din da kasar duk baki ɗaya zai take su ya sa su a ƙarƙashin takalmi ya ƙara murzawa don haka fir'auna duk ƙarfin kansa sai Allah ya gaya wa annabi Musa wa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha fir'auna cewa yace shi fa Allah ne amma duk da haka sai Allah ya ce wa annabi Musa an kaje ka gaya masa magana mai taushi mai daɗi saboda sarki ne saboda mai mulki ne saboda mai matsayi ne ba a gaya wa masu mulki masu matsayi magana garan gatsau ku ba su magana ku rarrashe su ku gaya musu abin da ya dace kar ku gaya musu magana mummuna wallahi da su kara take ku wannan shi ce magana ta gaskiya hakika bayan Allah Abu Usman Ismail al-Wa'izi wannan tabi'i ne wanda ya rasu hijira tana da shekara 199 yake cewa hakika ana buƙatar mutane su rika yin nasiha wa shugabanni kuma su matsa da yin addu'a zuwa ga shugabanni ta hanyar ta hanyar samuwar ingantuwar rayuwar su shugabannin sannan kuma da daidaituwa da kuma nusantar da su akan gaskiya da kuma gaya musu umartar su da bil qawli wal amal gaya musu magana kyakkyawa da kuma umartar su da yin aiki wanda yake ingantacce wasawab a roƙa musu Allah akan su rika yin su tsoro akan abin da ya dace fa innahum idza salahu idan har shugabannin nan suka zamto mutanen kirki salahal ibad wal bilad wallahi bayan bayi da suke doron ƙasa a wannan lokacin da kuma ƙasar da suke mulkata da ta zauna cikin inganci da salama da aminci wa in afsadu idan ko shugabannin nan suka ruguje suka lalace suka tambaɗe wallahi fasadal bilad wal ibad wallahi kasar da ta zamo tambaɗaɗɗiya sitat ɗin zai zamo tambaɗaɗɗe sannan ko mutanen ciki wallahi ba za su iya zama lafiya ba wa iyyaka an tad'u alaihim bil la'na yace wallahi ina jan kunnanka kada ganganci da tsautsayi ya sa ka wuɗi bakinka ka tsine wa shugabanka ka tsine wa ciyaman ɗin karamar hukumar ku ka tsine wa shugaban ƙasa kana buɗar baki ka tsine musu albarka fa yasdadu sharran wa yasdadal bala' sai ka ga sharri ya ƙaru akan bala'i bala'i ya ƙaru akan bala'i to dama ya ɗan sake layi kuma ka ƙara hankaɗa shi don haka shi ya cika aljihunsa yana ƙoƙarin ma yana ɗan rufe ido ya ɗan yago ya cewa muku kuma ka tsine masa albarka sai ya ƙara gaba sai ya ɗebi kuɗin lokal gamman ɗinku gabaki ɗaya sai ya sayi mota motar da inda da a sayar da ita iya garin iya mutanen garinku da mutanen da da da duk kowa sai ya tare ya ci arziki amma kun tsine masa albarka ya sayi mota da ya shekara hudu bai hawa waye aka cuta kun cuci kanku sannan kuma ka wa shugaban kasa ya kara tambaɗe ya kara lalace ya bugo muku haraji shikenan hankalinku ya tashi sannan kuma in ya tattara ya tattara ya je sai gida a Ingila gidan ma yayi shekara biyar bai sa a ina yake ba to ka tsine masa albarka dan haka wa iyyaka wa an tad'u alaihim bil la'ana wallahi ku ji tsoron tsinewa shugabanni idan har kun tsine musu albarka to wallahi fa yasjadu sharran wal bala wallahi sharri da bala'i dai ƙara wakara a doron ƙasa abinda ake so bayan Allah shine mu zamto masu addu'a in da mu iya musu addu'a ta gyara ta shiriwa amma in hasada da bakin ciki zai hana mu musu addu'a to abin da yake akan mu shine mu hakuri duk abin da suka waino kawai mu hakuri kawai mu ta murda kai mu hakuri amma an bara mu iya addu'a ba amma abin da manzo Allah ya ce ku yi musu addu'a ta shari'a wannan ita ce amma idan suka lalace to shikenan haka Allah madaukakin sarki ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira yayin da muke so mu hallakar da wata al'umma mu girke wata al'umma sai mu umarci shugabannin su zamto mutanen banza shugabannin suna zama mutanen banza sai su na kasan su kawai su ma su zamto mutanen banza wannan su tsine wayannan wannan su tsine wayannan karshe Allah sai ya ce lokaci yayi fadammarna hata dimira sai mu girke su shugabannin da talakawan da kasar hakikanin girkewa kowa a murkushe shi ba wai a murkushe shi a kawo girgizar ƙasa kowa a neme shi a rasa ba kowa kawai ya tambaɗe babu na Allah kun tsine musu Allah ya tsine muku sun tsine muku Allah ya tsine musu kun tsine musu an cire albarka cikin abin da kuke da shi sun tsine muku an cire albarka cikin abin da to ina mafita bayan Allah mu gyara halayenmu ya Allah ka shiryar mana da shugabanninmu ya Allah ka shiryar mana da shugabanninmu ya Allah ka yi riko da goshin shugabanninmu kan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ya Allah idan shugabanninmu masu nufin shiriya ne ya Allah ka shiryar da su ya Allah idan ba su da nufin shiriya a tattare da su ba sa buƙatar shiriya ya Allah ka canja mana da shugabannin da suka fi su alkhairi umu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن